أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أيوم ديمنا ين ثلاثة شابير ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 watan turawa kuma muna ɗaya ga watan biyar shekara ta 2018 Allah ta ke kaddara mana haɗuwa don ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari in ba a manta ba kuma a wancan satin mun kare babin da ke magana akan husnul malaka yadda ake kyautata mallaka idan mutum ya mallaki bawa ko baran gida yadda zai zauna da shi bisa dacewa da kuma kyautatawa da hadisan da muka samu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har a lokacin gargarar mutuwar shi yana faɗa mana as-salata wa ma malakat aymanukum da kuma hadisin da aka samu cewa wala tadribul muslimina kada ku doke musulmi wannan koda bayinku ne ko barorinku ne ko masu aiki a gargashinku yau za mu tashi akan faɗin imamul bukhari babu su'il malaka babu mummunar mallaka kishiyar wancan kenan wannan shi kuma mai mutum zai yi ga bawan shi ko baran gidan shi a ga cewa wannan abin da ya munana mallaka ce حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره shi wani hadisin an karɓo shi ne daga abu darda magana ce tashi annahu kana yaqulu linnas abu darda yana gaya wa mutane in magana ta taso ana tattauna yana gaya wa mutane nahnu a'rafu bikum mun san ku min al-bayadirati bid-dawabi fiye da sanin da likitocin dabbobi suke ma dabbobi mana yana karantar mutane ya san rayuwar mutane yana kallon mutane sama da yadda likitan dabbobi ke kallon dabbobi ita kalmar bayatsira jam'i ne na baitsari ne likitan dabbobi ko asali da a gurin balarabe akwai wanda kawai karatunsu nazartar yanayin dabbobi in dabba ta yi kaza alama ce ta rahin lafiya ko alama ce ta koki ko alama tana jin yunwa ko ta kusa ɗaukan ciki ko ta ɗauki ciki ko za ta haife ko za ta yi kaza wani hina ke kiran shi bai tsari da tafiya ta yi tafiya sai ya zama to wannan kuma an maida shi ilimi an karanta dukkanin dabbobin in ta yi kazan ya za a yi mata ta dawo daidai in ta yi kaza alama ce za ta yi faɗa me za a yi mata kar ta yi faɗa in sa ne in yayi haka alama ce zai yi suka me za a mai kare yi sukar wannan wannan karatu ne mai zaman kai shi to yi ne abu kuma abu da zai tunda ya san laraba sun ba wa karatun muhimmanci sun kula da shi sai ke ta mu kuma muna karantar ku sama da yadda likitan dabbobi ke karantar dabbobin wannan nashi nahnu a'rafu bikum min al-bayatirati bid-dawabi yace kada arafna khiyarakum min shirarikum ya ce mun san mutanen kwarai a cikinku kuma mun san masu sharri cikinku muna iya warewa waɗannan na kirki ne waɗannan na banza ne an ba khiyarukum sai ya ce zaɓaɓɓunku mutanen kwarai a cikinku ga yadda muke gane su alladhi yurja khairuhu shine wanda ake sa rai da alkhairi idan akwai alkhairi a hannun shi mutane suna sa ran za a amfanu da shi wannan alama ce ta mutumin kirki in dama ce ta bashi mutane suna ji a jikin sun Allah da za a amfani da damar in kuɗi ne Allah ya bashi suna tsammani za a amfani da wannan kuɗin nashi in mukami ne aka bashi mutane suna jin sanyi a jikinsu za a amfani da wannan mukamin nasa wannan ita ce alama da muke gane mutanen kirki allazi yurja khairuhu wanda ake tsammanin alkhairi shi wa yu'manu sharruhu kuma wanda ake aminta daga sharrinsa shine duk yadda yake da dama da mulki da mallaka to wannan mutumin ba zai cutar ba shine wa yu'manu sharruhu an aminta da sharrinsa ba zai cutar ba yace waɗannan mun da muke gane mutanen kirki kenan yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa amma shirarukum amma masharrantanku yadda muke gane su falladhi la yurja khairuhu shine mutumin da ba a sa rai ga amfanin shi ko alkhairin shi alkhairin da yake hannun shi ba a sa ran zai zo wajen wani in nawa ne ka gani a hannunsa na dukiya mutane sun san ba wanda zai amfana da wannan dukiyar zai kirga ne ya daure ya tare ba wanda zai amfana mutane sun sani la yurja khairuhu wala yu'manu sharruhu ko mutane ba su aminta daga sharrin shi ba duk lokacin da ya samu dama zai rama baya mantuwa baya manta sharri in ka bai tun yana da titi har ya kara sittin zai tuno zai rama waɗannan alama ce ta mutanen banza la yu'malu sharruhu ba a aminta da sharri shi wala yu'taku muharraruhu kuma sannan baya yantuwa bayan da suka yanta at-tahrir ahina yanta bawa ko to su bayan da suke hannun su ko sun yanta su ba su yantu ba ma'ana in sun yi kyauta suna dawa su laheta shine malamai suka ce kamar ya anar wala ya uta ko muharraruhu shine idan ya yanta ka a matsayin bawa fa to dole ka zauna a gurin shi da bawa kana masa bauta yanzu ma da ya baka yanci to dole ka dawo kana bauta a gidan shi da jiya da yau ba bambanci in ya ga kana take taken zaka gudu ka bar inda yake sai ya ma shari ya kuma janye wannan yanta da ta hibe yanta ka ba dole ka dawo ka zauna a matsayin bawa babu ran da za a fita kenan daga hannun shi ya ce to wannan alama ce ta mutanen banza la yi umaru khairuhu a la yi rija khairuhu wa la yi umaru sharruhu wa la yi otaku muharraruhu in yana da alkhairi ba a sarin a samu alkhairi din in yana da dama mutane suna jin tsoron kowace rana zai iya cutar da su sannan in yana da bayi ba ran da bayansa za su fita daga bauta kullum a cikin kanin bauta suke da waɗannan mutanen babu alkhairi a cikinsu to muka kalli hadisin me muhallin shahi na imam bukhari a cikin shi da mai imam bukhari ya kafa shaida a cikin hadisin na'am na'am na'am na sharri wala yu'taqu muharraruhu ko da ya yanta baya yantuwa kaga wannan akwai mummunar mallaka kenan shi bawa mallakarsa ake yana sa rai wata rana ya sami yanci ya dawo yana walwala a cikin jama'a to an ka faɗo hannun sa babu nan da zaka fita kaga wannan ai mummunar mallaka ce kenan shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi a babin babin mummunar mallaka bawa ya faɗa hannun da baya sa ran zai sami yanci Allah ya tsare mu na'am mala yace hadisin ya inganta amma a matsayin mawqufi akan maganar Abu Darda'i in an danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana inganta banda kuma jumla ta kare da take zama muhallin shahin na Imam al-Bukhari wala yu'taqu muharraruhu sauran magana din ta zo kamar haka din akwai ingantaccen hadisi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lokaci ya kusa za ku ke iya gane yan aljanna ku gane yan wuta a cikin ku kace manzon Allah za mu gane yan aljanna mu gane ta yan wuta yace ta hanyar dabi'un ku ya ce wanda mutane suke sa rai da alkhairinsu suka aminta da sharrinsu waɗannan 'yan aljanna ne a cikinku wanda mutane kuma ba sa sa rai da alkhairinsu suna tsoron sharrinsu waɗannan su ne 'yan wuta a cikinku allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka kenan in kana so kai ma ya zama to kana da aljanna tun a nan duniya ko kana sa rai da samun gidan aljanna to ya zama to ɗabi'unka mutane suna sa rai da ku inda alkhairi mutane suna sa rai za su kamane su in kana da wani sharri ko wata dama mutane su aminta ba za ka cutar da su ba ba za ka gallala musu ba za ka takura musu ba Allah ya samu dace حدثنا إسلام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن أبي عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده shi wannan hadisin an karɓo shi ne daga abi umama wani abu umama albahili ko ina ji za mu tattar wani hadisin nasa a nan gaba amma dai abu umama ya shahara da albahili yana daga cikin sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa cewa su nasa ne kuma shi nasu ne shi manzon Allah na sahabin ne kuma sahabin na manzon Allah ne anta minni wa ana minka so Abu Umama yana cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu wannan kalma din yana daga kuma cikin mutanen da manzon Allah ya tashe su dan su zamanto sun mai da'awa a garin da musulunci bai je ba mana daga cikin ambassadors na musulunci da wata rana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tura shi garin da ake kiransa Albahila daga nan ne aka sa masa ma Albahili ne sunan garin Albahila yana sauka a garin fetar da mutanen irin arna ne maguzawa ba su haramu sun yanka dabba sun taru suna cin jinin da jinin ake wadaka abu umama yana dinkara su sai suka sauke shi da wannan jinin sai ta ana zo ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hada ku cin wannan jinin kuma in kira ku zuwa ga bautar Allah maɗaukacin sarki daga zuwa kenan an fara aiki ba bukatar sai an zo an karɓe shi an yi bikin karɓa ya karɓi aiki an yi handu oba an yi wa sana'a fara ku a yana zuwa ya fara aiki ya ce na zo ne daga gun manzan Allah in hada ku ta'ammuli da wannan jinin da su kuma suna wadaƙa da jininsu da aka sai suka kore shi suka karyata shi suka sai ba mu yarda da kai ba to shi kuma lokacin da ya ga cikin garin yana jin tsananin yunwa da aka korar da suka masa kawai sai ya zamanto yana tangadi yana tangadi saboda yunwa ta ci karfinsa da dokin da wata biha sai ya fadi yana wannan kwancan kai a mafalki sai ga ga wani dan mutum ya tawo mai da abinci a wani masaki da nono da zuma da kuma wani abincin guda ɗaya da na manta abu umama ya karba ya ci a mafalki ya sha ya koshi sai da ya ji irin kamar cikin nan nasa ya masa sakaka ɗin na ya falka kuma ya ji hiddam ta kwashi kohin da ya sa ya falka daga bacci na'am yana motsa ya daba ga cikin sa dahi da cikin sa ya dame ya dame makat yake ne ba hade da marasa sosai ya ga cikin sa yanzu ya dago alamar kamar yayi timbi yawa Allah madaukakin sarki godiya daidai lokacin kuma shi daga cikin waɗannan mutanen da ya je karɓai musu ta'aura da awar musulunci mutanen bahila din ɗayan su sai ya gaya muku wannan mutumin da ya zo ba mutumin arziki ne daga gun mutanen arziki suke zau kuma manya ne babba ne daga gun manyan mutane ya taho kuma gashi kun kore shi ku je ku taryo shi ku ji sakon da ya zo da shi da aka sai suka tafi masa da abinci ga abincin mun zo ma da shi ya ce a alhamdulillah ni ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni to kuma sun san a lokacin da suka masa kora zo inda suka sami shi babu inda zai samu abinci da zai koshi yadda in kuna musu sai ya daga musu cikin sa sai gani kafin nan dam alamar ya koshe kuma walwala ta dawo fuskar shi kuma babu alamar sawon mutum da ya kawo abinci ko ya sha da haka a take shi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa al'amarin da a washe mutanen garin suka karɓa addinin musulunci kwato kam koma wasu gari kawai sai dai karantar da su yadda ake addinin musulunci yana daga cikin mutanen da aka ce suna da baiwa a cikin addinin musulunci in sun yi addu'a ana karɓa kuma karama su ta zahiri ce e ba karama ba ce ta cuwa-cuwa ta waliyan zamani shi karama su ta zahiri ce an ce akwai ran da ya taɓa fitowa da 'yan sirallikansa na zinare guda uku ya sadakar da su saboda Allah yana da yakinin cewa idan ka bada Allah zai maida maka sai ya bada wannan sirallan dinare guda uku ya kuma gida bai da komai yana zuwa da yan daga karkashin filansa kuma sai da dinare dubu uku an sa a karkashin filansa wa ya sa daga ina ya zo daga ina ya zo wallahu a'alam Allah dai madaukakin sarki ya canja mashi tun anan duniya to waɗannan biyun kadai sun isa su gwada maka cewa mutum ne mai karama dan an kawo mashi abinci in ka ga dama ce mala'ika ne kawo mashi ka iya ce abincin gidan aljanna ne ko kuma dai ka iya ce abinci ne dai daga wata baiwa ta ubangiji ka dai san ba daga sihiri abincin ya zo shi ba abu na biyu ga hinan yayi kyauta tun a duniya an masa sakai raunin bautan nashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa anta minni wa ana minka yana daga cikin sahabban da suka samu falala ya zauna a garin misra ya yi shugabanci a garin misra daga baya ya dawo kasar sham ya zauna malamai kuma suka ce akhiru man mata min sahabati bi sham shine sahabi na karshe da ya rasu a kasar sham mun manta da mu samu sahabi na karshe da ya rasu a wani guri ko har an manta sauran na karshen ma ko wanda muke cewa akhiru man mata min al kaza akhiru man mata ko min al muhajirin min al ansar min ummahatil mu'minin ko akhiru man mata bil hijaz yanzu mun samu akhiru man mata bil sham ko to shine sahabi na karhe da ya rasu a kasar sham din to shi abu umama sai yake cewa a ana bi umama ta sami'tuhu yaqul shi ibnu hani yana cewa ya ji abu umama yana cewa alkanud wanda ake kira kanud ai mun san alkanud inda ta fito alqur'ani ko innal insana li rabbih lakanud lalle shi dan adam li rabbih ga ubangijin shi lakanud kanud ne to me kalmar ita wannan kanud din sai ce wanda ake kira alkanud allazi yamna'u ribdahu shine wanda yake hana alkhairi shi idan falala ta same shi ko alkhairi ya same shi duk ba wanda zai samu labari ba wanda zai san ma da al'amarin labari din komai ya hada ya rufe ya tattare shi kadai ba wanda zai amfana da shi allazi yamna urifdahu wa yanzilu wahdahu kuma idan masauki ne shi da yake sauka baya sauka a cikin jama'a duk inda aka je mutane suna shiga cikin al'umma a yi mu'amala a cikin al'umma a amfani da su mutane su amfana da su to shi baya shiga cikin al'umma ko abinci za ku ci idan kun tsaya a wannan rasuwar nan za ku ci abinci to sai ya ƙara gaba da rasuwar na gaba saboda karye wani ya amfana da kuɗin sa karo ne masa wani biya mun ko cika mun ko bara mu ci tare da kai sai ƙara rasuwar na gaba in ya tashi a gurin sa daban yake sauka in kun zauna a wannan biyar hi a biyar ta gaba zai sauka dan kada ku da biro yana zuwa ce dala dan san mun nima ba zai zauna a gurin shi ba yanzu wahadahu shi kadai yake sauka wa yadribu abdahu kuma shi ne yake dukan baran shi yake dukan bawan shi to wannan mutumin shi ne ake kiran shi kanut alladhi yamna'u rizqahu yana hana alkhairin shi shi yake sauka kuma yana dukan bawan shi wannan in mutum ya hada waɗannan sifofin shi ne ake kiran shi kanut idan bai cika su ba to ba a cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi da Allah madaukakin sarki ke cewa innal insana li rabbih lakanut to sai da hadisin malam ya ce da'ifi ne hadisi na gaba haddathana hajjaj bin minhal قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المصيب وحماد حديث شي علي بن زيد يا رواية وجمع لما يقول أبيه سعيد بن المصيب ده حماد shi kuma Hammad da Sa'id ibn al-Musayyib sun yi ruwaya ne a wajen Habib wa Humayd su duka biyu sun yi ruwaya a wajen malamai guda biyu Anil Hasan daga Hasan anna rajulan wani mutum amara huraman lahu an yasnuwa ala ba'irin lahu wani mutum ya umarci bawan shi shine gulam a nan gurin gulam ana nufin bawa ko bara to ya umarci wani bawan shi an ya sunuwa alaba irin lahu ya zauna a kan raƙumin shi ya kula da wannan raƙumi ɗin ma'ana ga raƙumi na nan in yi harka zauna a kan shi kar ya higa daji zauna ka kula da shi an ya sunuwa alaba irin lahu fanamal gulam da lokacin da ubangidansa ya bashi wannan umarnin sai ido ko bacci ya ci karfin wannan barar nashi sai kuma bacci ba a cin bahinsa inda ya zo kawai dole sai an yi baya jira a ce sai an jima ko sai an biya bukata baka san lokacin da zai sace ka ba ya samu bawai ke kira sa bauchi barawo da aka sai bacci ya kwashe wannan barar nashi faja'a bi shu'latin min narin bayan wannan baran ya daukwanta bacci bacci ya kwashe shi kawai sai ga ubangidansa ya zo yana zuwa sai tadda kawai yaro yana bacci kula da raƙumi da aka bashi wata ɗin raƙumi ya shiga wani hali kenan sai ya zo da wannan jini ta wuta a hannun shi fa alqaha fi wajhihi yana zuwa kawai da yaga ya bashi aiki yana bacci kawai sai ya jefa wutar a fuskar wannan baran nashi agar tun daga nan za ka gane cewa mallakar ko damar amuna na amfani da ita ka kona mutum a fuska kawai saboda yana da bara naka akwai rahimu kyautatawa a ciki fa'alƙaha fi wajihihi sai jefa wutar a fuskar wannan yara fataradar gulamu fi bi'irin saboda zafin wuta da ta kama fuskar wannan yaron yana gudu yana ƙoƙarin ina zai sa fuskar sai tulbi wannan wutar kuma sai afka rijiya fataradar gulamu fi bi'irin sai yaron ya afka cikin wata rijiya mutane da aka yi ƙoƙari aka fiddo shi wata ƙilda yan runanuka a jikin shi ga ƙonewa a fuskar shi falamma asbaha da baran ya wayi gari a ta umar bin al-khattab sai ya tafi wajen umar dan khattabi shi kuma yana sarkin musulmi kenan ko ko ba ga maka ba dai tunda abin da ya faru kuma aka ta ya umar dan khattabi kara zai kai amma hadisi bai maka magana kara ba yace fa ata umar bin al-khattab radiyallahu anhu fara allazi fi wajhihi yana ga umar kawai sai ya ga abin da yake fuskar sa wuta ce ta kona shi kallon abin da yake fuskarsa sai aka ce fa a taɓa sai umar ya ce je ka an baka yanci kaga kenan an cire ma wani abu a cikin hadisi lalle da ya je wajen Umar dan Khattabi ya ba Umar dan Khattabi labarin abin da ya faru cewa ga uban gidansa abin da ya bashi ga dalilin da ya faru yayi bacci ga wuta da ya cinna mashi ga da wuta ta cinna ta kama shi ya fada rijiya shi ne ya zo wajen Umar dan Khattabi in yana da haƙƙi a bi masa Umar yace to ladan ka kaje ko kuma haƙƙin ka gaje an baka yanci daga yau kai ma da ne kamar kowa fa ta kafa Umar dan Khattabi sai ya yanta shi watakila wannan sai zamanto ita ce kafara ta kuskure ko kuma ta laifin da aka aikata mashi wallahu ta'ala a'lam shi ma dai malamai suka ce hadisin da'ifi ne dan al-hasan al-basri ne yake riwayar kan abin da ya faru akan Umar dan Khattabi malamai kuma suka ce babu dangantaka al-hasan al-basri bai yi zamani da Umar dan Khattabi ba baranta na ya rawaito abin da ya faru a zamanin Umar dan Khattabi shi kuma bai fata wanda ya bashi labari a zamanin Umar dan Khattabi ba dalilin haka malamai suka ce da'ifi ne wallahu ta'ala a'lam to shi dai imamul bukhari ya kawo hadisan duka guda uku dan ya nuna maka idan kana da dama kana da bawa to karka muna na wannan mallakar taka kada zaman to kana dukan shi kada zaman to kai amfani da wuta wajen ladabtar da shi bai dace ba in ka ladabtar da shi da wuta ka zarce iyaka dama da aka baka tsaron adam da ladabtarwa kuma sannan kar ya zaman to idan ka yanta bawa ka dawo ka yi zobe ka ce kai baka yanta ba wannan baya cikin husnul malaka wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba imam al-bukhari ke cewa babu bai'il khadimi min al-a'rabi babin da yake maganar sai da bawa a wajen larabawan kauye idan kana da bawa ka iya sai da larabawan kauye ko ba za ka iya ba in ya halatta me yasa imam al-bukhari ya babi akan shi menene hikimar kan makaranta hadisin a iya sai da larabawan kayyabawa kana da bawa a gumal kuna zaune da shi yana ma aiki kuma ka iya daukansa ka samu wani kungurumin kauye ka je ka aje shi ka sai da shi a wannan kauyen ka masa adalci na ba ka mai ba na ban na ji wallahi al'arabu a shaddu kufran ko larabawan kawai sun fi tsananin kafirci shi yasa ba za ka yi bawa kawai ba kenan abinda ake sa rai a jikin bayi shine zaman su a birni ya fi musu alkhairi za su iya jin wa'azi za su iya jin karatu za su iya jin al'amuran musulunci za su ga musulunci a aikace amma idan ka ɗauke ka kai ƙungurumin daji ta sai zuciyarsa ta ƙara kashewa fa dama can wanda za ka kai gurin a kekashe yake abu yake Allah da kansa ya masa shaida cewa shi ma ake kahen yake a wajen musulunci kuma yake kai shi hannunsa kamar ka ƙara nisan tahila daga musulunci kenan in ba dalili yayi ba ba yadda za a ɗauki mutum yana bawa a birni a kan shi ƙauye a saida shi an cuce to amma sai ga Imam Bukhari ya kawo maka ga yadda ake saida bawa a ƙauye in ka saida baka yi laifi ba kuma حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها daga amra a dama a bayan mun wuce hadisin ta ko ita wannan amra din tana riwaya wajen nan Aisha radiyallahu anha to amra take cewa ita Aisha dabbarat amatan laha ta yi tadbirin wata bai wata tadbiri ne dabbara idan kana da bawa sai ka tara magadanka ka ce to wannan bawan nawa daga an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rai yayi halinsa to ya samu yanci wannan ne ake kiransa tadbiri a wajen bawa za mu zauna da kai iyaka zama kamin hidima amma daga ran da na mutu ka samu yanci ka san kuma duk wanda ka gaya wa bawa wannan zai yake ta Allah Allah Allah sai ka mutu dai da yake jin dadin zama da kai to larabawa suna nan in suka zauna da bawa suka fahimci juna bawan mutumin kirki ne kuma ga ya karba addinin musulunci sai ga to in suka haƙura suka ce sun bahi yanci ba za su iya yin abin da bawan yake musu ba watakil tsoho ne ya kai shekara 60 gonarsa guda ɗaya ce da ita yake ci da ita yake sha kuma bawan sahi ɗaya ne in ya bahi yanci ya tafi garin su wa zai noma masa gona babu sai ce to kaga bawan Allah duk ran da na mutu daga wannan ranar kana da yanci ba wasiya ba ce ba yana mutuwa ya ga dama za a yi sallar gawa da hisi da ya daukar da kansa kawai ya yi gaba hitansa ya saida to na Aisha ita ma tana da wannan bawai ta ce to ke ma duk ran da na mutu kin samu yanci dabbarat amatan laha fashtakat aishatu aisha da ta faɗi wannan maganar kawai ta kwanta rahin lafiya kuma fashtakat aishatu sai aisha ta fara rahin lafiya in na mutu kina da yanci kuma aisha sai ta kwanta rahin lafiya kai sai sawu ya zo takalmi ya zo kenan ko ko kuma ka cewa a'a lalle an jika ko ko kuma arina an saci menene zanen mahaukaciya ko ta ce ni na san arina ba za ka saci zanen mahaukaciya ba kuma ka fito titi ka tsaura ka yi gasa da yi ba zai ba in kana so a zauna lafiya arina da haka to aisha da ta fara rahin lafiya su yan uwanta suka tsargo anya rahin lafiyar nan ta ta babu dalili a cikin shi fasa'ala banu akhiha ya'yan yan uwanta sai suka yi tambaya tabiban min az-zub sai suka tambayi wani likita ka iya cewa likita irin na gargajiya mina zuk wannan zukun suka ce ko dai wata kabila ce ta baƙaƙen fata irin na afirka ko kuma wata kabila ce ta mutanen indiya sun kware dai a magunguna irin na gargajiya na itatuwa kenan to an yi ciwo an yi jinya an yi jinya an kasa gano ciwon nata sai aka tambayi masu irin wannan maganin na itatuwa ga yanayin ciwon na na aisha me za a bata na magani to da aka faɗi yanayin yadda ciwon nata yake da yanayin magungunan da ta yi amfani da shi faƙala sai ce in na kumci biruni a nimra'atin masura ya ce ai kuna ba ni labari ne a kan matar da aka wa sihiri wani abubuwan da kuke faɗa ba farahin lafiya ba sai sihiri ne aka yi mata matsayin kuma shi goge wasa ta magunguna ya gaci a duk lokacin da yake cin karo da cututtuka wannan alamai in ya ci karo da su ba cuta ba ce ta Allah madaukakin sarki sihiri ce sai ke to wannan labarin da kuke bani kuna bani labarin matar da aka wa sihiri ne lalle wannan matar sihiri aka mata ba rashin lafiya ba ce ba innakum tukbiruni an imra'atin masqura saharatha amatul laha yace bai wata ce sai mata sihiri fa ukhbirat aishatu sai aka ba wa aisha labari cewa fa wannan rahin lafiyar take sihiri aka yi miki kuma ana sa rai mai yiwa fa wannan baiwa take da kika ba wa labarin yanci ita ce ta miki wannan sihiri din qala sai aisha ta kira waki ta kira ta ta tambaye ta da bakinta ta ansa sahartini kin mun sihiri kin mun sihiri da kanki fa qalat na'am sai ta ce kwarai da gaske imam ahmad ya ibn hanbal ya rawaito wannan riwayar a riwayar sai kuma sai ya kara sai take cewa na miki sihiri ne fatamuti fa uqtaqa na miki sihiri ne in kin mutu ne na samu yanci ba dan na da sihiri ba dan ina sihiri ba amma ina da sha'awar yanci yasa da miki sihiri in kin mutu sai na samu yanci da kanta ta amsa qalat fa qalat na'am sai ta ce walima dan me yasa to an samu riwayar kuma a cikin wadana ambata kenan riwayar Ahmad ibn Hanbal ko ki mutu na samu yanci nan kuma walima sai aka yi shiru a gurin sai dai ta kaddara kai me yasa to za a iya yin sihiri a gurin kai ma za ka iya bakan da kanka an sako an mata alkawarin yanci to in an mutu ta samu yanci sai ta ce latan jaina abadan sai ta ce to na rantsa da Allah har abada ba za ki samu yanci ba har abada ba za ki kubuta ba da na yi alkawari idan na mutu kin samu yanci to tun da kin yi wannan ita har abada Allah ba za ki samu yanci ba latan jaina abadan sun maƙalar sai ta ce bi'uha min sharri al-arabi malakatan yace ku je ku saida ta min sharril arabi daga wanda ya fi kowa larabawa sharri malakatan idan yayi mallaka ma'ana ku duba mutum mai kaushin hali mai bala'i mai masifa ku je ku saida masa wannan baiwatawa idan ana saida dubu goma a gari ku tafi kawai ku saida masa dubu ɗaya dan ta ci azaba bi'uha min sharril arabi malakatan min sharril arabi adatan aje a saida ta da aka ma ruwa ta gaba da ta'amar ibn hanbal take cewa aka je aka saida ta na Aisha suka ce abinda kuka saida na kudin ku siyo wata baiwar aka siyo wa na Aisha wata baiwar ana kawo ta ta kuma jiki kenan baki yanci to Imam al-Bukhari ya kawo shi akan bai'ul khadimi min al-a'rab saida wa larabawan kauye baiwa to yanzu nan shine irin wannan halin idan da nufin ladabtarwa da nufin a koyawa mutum hankali to ana iya sai da shi ga larabawan kauye amma in ba da raihun ba da nufin ladabtarwa ba ba a sai da bawan da yake a birni ya fara fahimtar addini a dauki a mai da haikun gurmin daji da wannan ba a yi bisa al'adar musulunci wallahu ta'ala alam me za mu iya fitawa a hadisin na ga wasu suna murmushi ko na na na a iya kiyasi da wannan hadisin eh ba za na'am tambaya kake a iya kiyasi akan wani hadisin matar da take birni ba za a kai ta kauye ba eh duk matar da take birni aka kai ta kauye ai zama na duniya na ta ya gigita eh in san samu ne kar a kai ta san samu daga kauye ta dawo birni ba birni ba tana rayuwar ahalus sunna tana cikin ahalus sunna ka dauke ta ka kai ta kungurumin daji in tafiya ta yi tafiya musamman rayuwar mace an aka yi shekara uku ya ta fara manta wannan sunna din sai ta fara manta hijabi sai ta fara manta sallah asubahi sai ta fara zama da fara manta zama da tsarki sai ta fara manta zuwa makaranta kusan komai kafin a jima sai kaga ta koma tubbukal ba kauye ya kafata da faso haka za ta kuma kwarai da gaske wallahi haka za ka je ka tsince ta a gonar da ɗaurin kirji tana zungura a kaka an samu matsala kuma in ba a rasa yadda za a yi ba lallai ka ɗaukar mace daga birni a kai ta ƙauye gaskiya akwai matsala a ciki allah rufa asiri na'am me za mu iya kudato a cikin hadisin na fikihu mun wuce a baya cewa mutum ya yanta baiwa ya dawo da shi cikin baiwar cikin bautar alama ce ta mutanen banza ko aka muka wuce ko wala yu'taqu muharraruhu in ya enta baya samun yanci to ga nan Aisha ta ce in na mutu kin sami yanci yanzu ta je ta sai da sai gurin da yafi kowa mugunta za ta sami yanci kowa ta samu ba ba ta samu ba na'am wa alaikum assalam na'am saboda sihirin da ta yi mata ko ka'ida ce ta addinin musulunci man ta'ajjala shay'in qabla awanihi uqiba bil hirmani duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacin sa to ana haramta masa wannan abin da ya gaggawa akan shi ita ta yi sihiri ne dan ta samu yanci to uquba ta daidai da ka'ida da malaman fiqh suka ajihi ne a hana ta yancin wannan yasa to za a haramta mata yanci ne a kai ta gurin mutumin da bai da tausayi barin sana magana yanci ta taso da haka abin da na Aisha ta yi ta yi daidai ne da abin da ya tafi da ka'idar addinin musulunci duk wanda ya gaggauta abu to a hana shi kuma shi yasa wani lokacin irin wasiya mutum yake sakin wasiya ko da yaushe tana da hadarin gaske matuƙa da gaske wataƙila akwai abokinka amininka ne sai ka ga abokanka sai ni ku kaga wanda da nake jin daɗin zama da shi duk da Allah madaukakin sarki ya kaddara mun rasuwa na rubuta wasiyata na ajiye za a bahi naira miliyan 30 a kudi na don baka yasa ba zai sa jikiri ta take ka ai in ya jira ya jira ya jira ya ga fa girma fara kama shi ko an samu kudin ba zai more ba sai gane mai jikiri in kaga ya bakin ta ka haika wuce zan baka miliyan biyu to shi yasa wani lokacin in dai ba an samu aminci sosai ba ko kana da wasiya ko kana da khairi ka rika boye shi saboda bayyana shi wani lokacin zai iya haifar ma da hadari Allah madaukakin sarki ya samu kiyaye Allah samu dace na'am to kuma ya akai aka samu magana sihiri kuma tun a zamanin magabata ana sihiri kenan ana yi na'am an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka abin da ya biyo bayan manzon Allah dan an masa sihiri babu mamaki ya ake nan aisha ba ta gane sihiri aka yi mata ba na? eh ta hanyar wahayi aka sanarwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri ita mana na aisha ita na na aisha ba a mata wahayi barantana ta gane shi yasa kuma shi kuma likitanci ya danganta da Allah madaukakin sarki ya hore maka yau da gobe tana ba mutum gogewa cikin al'amari ya gane wannan ciwon ba irin wanda suke jika itatuwa bane shabara da kargo a ba mutum ya warke a wannan alama ce ta sihiri to amma ya aka yi mutumin ya gano cewa wancan ce ta mata sihiri ina da rikice yake taso a hadisin ni kuma ko na'am eh amma suna faɗa wanda wani sihirin suna faɗa wanda suka yi sihirin na'am to shi ana na'am aljanin ai ba boka bane ba tabib likita ne tabib aka ce na'am eh yakan yi eh yawwa na'am ƙwarar da gaske tambayar an faɗa malamin kare ke badawa tambayoyin da zai yi yadda aka yi rahin lafiyar ta faru da kuma wasu abubuwa da suke liƙe da lokacin rahin lafiyar wani lokacin a iya samun zaren da za a kama wannan alamun na sihiri ne kuma tun da ta yi firici mai kama da kaza ku tuhumuwansa ba mamaki tana da hannu a cikin al'amari din ba ta zaman ne ya bada ba cewa lalle wanta sai ta yi mata sihiri inda ba da labarin lalle wanta ce ta yi mata sihiri to wani abin ma zai zamanto al'amari na bokan ya shiga ciki ko aiki da aljanu wanda kuma yana ji hasha lillahi ya zamanto daga cikin ƴaƴan abakar fa ko jikokinsa a ce kuma suna sihiri ko kuma sun yarda da ƴan sihiri bacin sarauto ta wanda ya je wajen ɗan sihiri ko ɗan duba ya tambaye shi sallarsa ta kwana arba'in babu amma ana iya amfani da abubuwan da suke liƙe da mara lafiya sai a gano ina al'amarin yake ciki shi yasa da aka zo Aisha bata kama ta ba kai tsaye ta ce mata ke kika mun sihiri tambayar da ta yi kin mun sihiri ta ce na miki me yasa kika mun sace dan ki mutu in sami yanci tace to wallahi ko ba za ki sami yanci ba a je a saida ta a wajen wanda yafi kowa sharri a cikin larabawa Allah ya samu dace sannan idan mutum yana da sharri mutane suna gane shi kenan ana ganewa ko musamman da wancan hadisin da ya gabata in yana da alkhairi ba a sare za a samu alkhairin sa in sharrin sa ya tashi yana da damar da zai cutar da kuma fa ya cutar baya hakuri Allah ya raba mu da cutar babul afwi anil khadim babin da yake magana akan afuwa ga masu mahidima in an samu kuskure kai musu afuwa حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة حماد ابن سلمة كنا قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة يا ساكي دا أبو أمامة الباهلي ديوكو نعم ممكن فتا كان أبو أمامة الباهلي ينزي ينزلنا أمام أبو أبو دا أكو huwa akhiru man mata bi sham na'am manzon Allah ya taba gaya mashi anta minni wa ana min yana da bayyananniyar karama mhm na hudu fa ko mu tsaya uku uku muka ce ko to abu umama ne ke cewa kada aqbala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu gulamani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tinkaro wani majalisi da barori guda biyu a hannun shi ko da bayi guda biyu tare da shi fa wahaba ahaduhuma li aliyin salawatullahi alaihi yana ba da sai ba ali dan abi talib sai dan kahi anan ali dan abi talib wa qala sai ke ce la tadriku kada ka dake shi kada ka dake shi fa inni nuhitu an fa inni nuhitu an darbi ahli salati domin Allah ya hane ni ga dukan masallata in dai mutum yana sallah ba a dukan shi ga hina baka wannan bawan amma karka dake shi saboda an dake an hana ni dukan masallata to me ne dangantakar hana dukan masallata da kar a dake wannan bawa din sai manzo Allah ya ce wa inni ra'aituhu dan kwana ganshi yusalli yana sallah mundu aqbalna tunda muka tinkaro garin Madina kafin mu shigo idan mun tashi sallah da shi muke sallah da aka wannan bawa musulmi ne kada ka dake shi wa a ba a ba zarin gudaman sannan sai sake ɗaukan bawan ɗaya sai bawa abu zarin da rifari shi ma mun wuce tarihin shi ko wa kala yake ta istausi bihi ma'rufan yace ina ma wasiya ka kyautata mashi manzo Allah yana damka masa a hannu fa a ataka hufete doje kana yan taka an gama kawai shi abinda wasu Allah yake nufi idan ka je zama da shi a matsayin bawa ka kyautata masa karka takura masa shi kuma ya ɗauki karmar kyautata a kai ta ƙololuwa tun da dai ka ce in kyautata masa ta biyo zan wa bawa in kyautata masa ita je kana baka yancinka karshen tawazu kenan irin Abu Zarri da Ghifari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'ath wahda in ka ganshi na tafiya hin yake tafiya in zai mutu shi ɗaya zai mutu in za ta a da kyama shi ɗaya zai tashi eh zama da bawa shi a gurinsa aiki yamshi wahada zai ta tau isa su bihi ma'arufan ina maka wasiya ka kyautata mashi fa a taka zai bahi yanci faƙala da aka kwana biyu sai maza Allah tambayi labarin bawa ma fa'ala me ya faru ne aka ce ka yanta bawanka ƙala sai ce amarta ni ka umarce ni an astausi bihi khairan in karɓi wasiyar alkhairi a tare da shi fa a sai na ga yan sihi ne fi komai alkhairi a tare da wannan bawa ɗin kuma ka san manzo Allah da zai ci mansa ba zai zage bai ce dan me yasa ka yanta shi alhali shi ne yake horo a yanta wannan baiwa ɗin kenan wannan yasa in ka ajiye mutane kowanne darajar mutane daban-daban ce kuma ka karɓi kalma ɗaya kowanne da zai fassara karɓe ta daidai da ɗabi'arsa daidai da halitta zai karɓe ta sai ka faɗi kalma ɗaya wani sai mata mummuna fassara wani sai mata kazama wani sai mata mai daɗi wani sai mata tsakatsakiya wani sai murɗa ta to kowa daidai da abin da yake zuciyarsa daidai da yake karɓar fassara kalma idan ta fito to shi zuciyar abu zarrin cike take da alkhairi da aka tun da aka ambaci kalmar kyautatawa aka amfaɗi kalmar alkhairi sai ga mai kyautata mai alkhairi a bahi yanci don haka je ka yan yan taka shikenan kowa zauna lafiya kalau babi na gaba yake cewa babu man khatama ala khadimihi makhafata su'in zanni anamu na ga ya sa babi amma dai duk sauran nusakh da na sa wannan babin babu a ciki ban san ba in dai ba masu irin wannan ba duk sauran ina ganin babu babi a jikin shi haka ne naka akwai kai ma irin wannan ne kenan kai ma da akwai malam na bakin kofa kai ma da babi to lalle babin ina ga kuskure ne da zamu tada irin babin kana tsallake wannan babi na wannan na biyu na daya na biyu na uku za ga shine Imam al-Bukhari ya sake maimaitawa shi kuma da muka karanta hadisi za ga bai da dangantaka da babi shi kuma amma dai mu karanta shi shi wannan babin abin da yake cewa man khatama ala khadimihi wanda ya kamfin gabawan shi makafata su izbani saboda tsoron mummunan zato za ka aike sai ka buga ɗaba to za mu ga me yake da alaka da hadisin a cikin babi حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز أنا أنس أنكر بها حديث لك أنس بن مالك قال يكتوى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يكتوى من الله صلى الله عليه وسلم يضوى قريم مدينة وليس له خادم ليضوى به دباوة baya da mai hidima fa akhadha abu talha bi yadi sai abu talha sai ya kama hannuna fanqalaqa bi ya tafi da ni hatta adkhalani ala nabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya shiga da ni wajen annabi tsira da amince tabbata a gare shi fa qala sai ya ce ya nabi allah inna anas gulamun kayyisun yace anas da kake kallon shi gulamun yaro ne kayyisun mai wayo labibun mai fahimta kalli ya hidimka ka rike shi ya rika ma hidima yana da hankali yana da lura ka rike shi zaman to baran ka sai rika ma hidima qala sai ana tsammali yace fa khadamtuhu fi safari wal hadari sai nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima yana tafiya ko yana zaman gida in za a tafi tafiya ni nake masa hidima in yana zaune a gida ni ne mai hidimar shi maqadamuhul madina hatta tuwfiya tun lokacin da ya shigo garin madina har Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi sallallahu alaihi wa sallam ana zai ce ma qala li shay'in sana'atu bai taba ce mun ga wani abu da na aikata ba ma'ana shekara goma da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rana ɗaya in yi aikata wani abu manzon Allah bai taba ce mashi ba lima sana'ata haza hakaza me yasa ta aikata wannan abun kamar haka manzo Allah bai taba gaya mashi ba in dai Anas ya aikata an wuce gurin kawai manzo Allah bai taba ce masa ba dan me yasa kai haka ba taba yi ba wala qala li bi shay'in lam asna'hu kuma bai taba ce mun ba dangane da abin da ban aikata ba ala sana'ata hada hakaza me zai hana a ce ka aikata wannan abun kamar haka mana in ya aikata an wuce gurin in bai aikata ba ma an wuce gurin haka ana tsamma da ya bawa da ma labari tun da manzon Allah shigo garin Madina har da su haka suke tare da shi amma da rana ɗaya bai taɓa ce masa ba dan me yasa ka aikata ko dan me yasa baka aikata ba to me dangantaka shi da man khatama ala khadimihi makhafata su azanni yana da alaka da babi babu sai yasa to in ka koma sauran nusakh din abinda aka ce shine babul awfi anil khadim afwa ga mai hidima to in ka cire wannan babin ka hada wannan hadisin a babin afwa ga mai hidima to za ka ga cewa sun hadu in ka cire to kame da hibabul afwi anil khadim ina afwa take ga mai hidima a ciki idan mutum yana ma haduma sai kuskure aka ce ka kauda kai ita da ya afwa ko to me kauda kai a cikin hadisin da muka samu na rahim magana duk abin da Anas dan Malik ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana barantana yayi fada akwai afwa kenan a cikin ko babu to ya fi dacewa kenan da wancan babi sannan malamai suka tattauna wai shi wannan hadisin ma tukunna wai falalarwa yake magana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana ko kuma falalar Anas dan Malik yake magana na duka biyu na'am to me ɗaya da ɗaya fananan Anas ta fito a fili me yasa ta fito fili na yawwa eh na a ba ita ce wani an kahi ne shimfiɗa ce don a karɓe shi to amma da suka yi shekara goma manzon Allah bai taɓa ce masa ba dan me yasa baka aikata ba ko dan me yasa ka aikata fadalwa ya tafi zuwa gurin ta Anas ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Anas na'am alaihi wasallam na eh yake komai bai taɓa ce masa ba dan ne kai kaza ko dan ne ba kai kaza ba na'am ya mu ba magana shi kanta mai yin hikima ba ne magana da a cikin yana magana ne a kan wanda Alaihi salam.
komai ba ta abu da ya maka na'am to idan aka ɗauke shi falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta fito fili to sai zama to al'afu anil khadim ita ce tafi dacewa da me ita tafi dacewa da tarjamar babi din akuwa ga mai hidimarka malamai ra'ayi biyu suka ɗauka akwai wanda suka tafi cewa falalar manzon Allah ce take fitowa a guri in falalar manzon Allah ce ta fito to akuwa yi ba yadda za a yi mutum ya ma hidima shekara goma sai bai taɓa kuskure ba ba zai taɓa yiwa ba yau ka ɗauki mutum aiki a ofis ɗinka kuɗinka ne ofis ɗinka ne yi mun kaza yi mun kaza in Allah da kan wata ya ɓata maka rai sai dai ka kautare wani kuma ran da ka ɗauke hirar nan da ka zai fara zara sani ni da wani mai sa na je ɗauko shi da an yi zafi ka ce to na jawa kai na dai jaraba to amma maza Allah wata shekara goma sir aka yi sama da kwana dubu talatin kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rana ɗaya bai taba cewa manzo ana san malik ba dan me yasa ka aikata ko baka aikata ba lalle karfin afuwar ka kai karfi da haka in afuwar ta manzo Allah sai ta fito fili a danganta shi da wancan babul afu anil khadi kamar ibnu hajar al asqalani shi kuma ya tafi a magana da malam ya fara cewa falalar anas dan malik sai ta fito fili tunda dama da aka yi ta aka yi mashi gulamun kayyisun labibun yaro ne mai hankali mai lura ka ɗauke shi zai ma hidima ya ce saboda kaifin hankalinsa da lurarsa shi yasa ya hidimar shekara goma bai taɓa kuskure ba dan ya kai kuskure da za a ma faɗa to a wannan shekara goma da ya je tunda ba Allah bai ce masa ba dan me yasa ka aikata to kenan duk abin da ya kamata a aikata shi Anas dan Malik ke aikatawa in kuma Anas yake aikatawa to bai dace aikata shi a wannan lokacin ba sai manzo Allah ya ga cewa rahin aikatawa rahin ne ya fi alkhairi sai malamai suka ce ba zai ba abin hajar dole ne mun saka ba a wurare da yawa a nan gurin ba zai baka ɗauki yaro ɗan shekara goma ɗan ƙaramin yaro ya yi shekara goma yana hidima lokacin yana ɗan shekara ashirin har zuwa a yi magana cikar hankali ba fa kuma a ce a tsawon wannan shekara ashirin ɗin ko shekara goma cif a ce ba taɓa samun kuskure ba ba zai ba suka ce falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take fitowa cikin hadisin wallahu ta'ala alam ala ayata halin da shine ana so mutum ya zama to mai karfin zuciya mai kauda kai idan kana da yara a karkashin ka matsawar abin da suka yi maka ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da addininka ba a rage yawan magana a rage yawan surutu a rage yawan zagi da tsinuwa a rage yawan bata mutum wannan ya fi fito da karamcin mutum da mutum ta kashi Allah ya sa mu dace bada na ka daga hannu na na'am ya fi shi ma yana sake emphasize ne akan cewa manzo Allah ya bi umarnin ubangiji ne fa afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr kai musu afwa ka kauda kai in sun yi maka din wastaghfir lahum ka lewa musu gafara ubangiji ko sai ki ta kamar umarnin ubangiji yake bi yasa ana tsin ko ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya masa fada sai kauda kai dan ya bi umarnin ubangiji sai zama to wannan kamar tawili ne kenan na fadin Allah madaukakin sarki fa afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah ya samu dace to Allah ya sa mutane su zama to masu karfin zuciya idan akwai barori da yara a karkashin su masu hidimar gidanka akwai su da garaje akwai mugunta wani lokacin sai ka ake da kwano mai tsada ya san dubu biyu ake sai da haya higo ya tuntune da gangan ya saka fa sai fahi wai ka bata masa lahi ma zai rama to ya zama to mutane suna da kau da kai Allah ya samu dace babun idza saraqa al-abdu idan bawa yayi sata ya za a yi da shi mu kwana a nan guri sai zama to yana hadisin za mu tashi a kansa lokaci na gaba ko mu karanta shi na? mu karanta shi حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا عن عمر ابن أبي, ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة دقى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله إذا سرق المملوك idan bawanka ya yi sata bihu da ka sai da shi walau bi nashin ko da da nash ka sai da shi za mu ji mai nash a cikin hadisi din in dai baran gidanka ya ma sata to ka sai da shi walau bi nashin babu alheri tare da shi qala abu abdullahi abu abdullahi ya wai abu abdullahi al-imam al-bukhari shine zai fassara kalmar da ta zo a cikin hadisi din annashu abinda ake nufi da annashu sai ce ishiruna su ne goma ko da da silai goma ne na azurfa ka sai da shi inda kana zaune da bawa yana ma sata to babu alheri a wannan bawan ko silai goma ka samu sai dahi ka bar magurinka to kai ma zukar ka ji mun yi magana anas dan bali ya yi shekara goma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hidima ba ce masa dan me yasa ka aikata kaza ba shi ma baya sata ne da haka in ka dauki yaro ka dora shi akan dukiyarsa kai ka samu labari ya bangare wata ya ma sata karka zauna da shi sallama ya kama gaban shi sai wanda za a zauna a yi zama na arziki a taimaki juna shi ne ake zama da hida ya ma sata sallama shi sai ce abinda ake nufi da annashi 20 shi ne sule goma wannan watu khamsatun in kada an ce ma nawatun min zahabin ko nawatun min fibba to ana nufin guda biyar kwaya da ita ce suke karanta nawa kwaya goma shi ne suke karanta nashu wal uqiya in kuma kada an ce uqiya arba'una sile arba'in shine ake kira ukiya da aka ga ce maka ukiya daya sile arba'in nashu sile goma nawatu sile biyar wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta ji na gaba sai mu tahi magana akan bawa idan yayi kuskure shi kuma za a mashi din Allah ya samu dace ga tambayoyi malaya lekom wanda Allah ya sa suka samu shiga assalamu alaikum malam menene hukuncin matar da za ta tambaye mijinta unguwa kuma ta je har inda bata tambaya ba bata kyauta ba duk lokacin da ta fita ta tambaya tsakani da Allah sai dai idan urfin gidansu ya bada cewa inda gun da ya dace ko ba a tambaya ba a je to bisa wannan sai ta je amma in babu wani ya kamata tambaya duk inda za ta je ta menene hukuncin matar da za ta yaya take kyauta da kayan da kayan abinci ba tare da izinin mijinta ba mun yi wace wannan a karatuttukan baya aiko insha Allah ka nemi karatuttukan baya mun yi magana a kansu malam zan iya karɓar loan mai interest a ciki domin in gina gida da shi a bisa larura ai ba mutan larura ba ita irin wannan tambayar mutum zama yake da shi a tattauna a fuskanci larurar sai a ga cewa ya halasta ya karɓa ko bai halasta a karɓa ba imamul karabawi wanda suke zaune a kasashen turawa da amerika sun taba yin kwamiti suka turo masa mutane har kasar abinan wata ke da suna dubai yana zaune a can suka zo suka baje mashi matsalolinsu na yadda suke zaune a kasashen turawa kuma gashi ba yadda za a yi su mallaki gidaje sai ta hanyar loan ya halatta su karba ko bai halatta su karba ba ya kira malamai yan uwansa suka zauna akan matsalar su daidai su ya su irin su sai suka bada duk wanda yake kasashen turawa ko kasashe na america ya inganta ya karbi loan ya gina gida ya biya loan me yasa suka ce su ba su da kuɗin da za su gina dan kuɗin su bai kai ba to yan america sai su je su karbi loan din a banki kai kana son gida su eh to zan gina ma ɗaki uku za ka ce bani naira dubu kaza duk wata ka ce na yadda sai ta banki sai ya karɓo lon na kuɗi sai ya gina maka gidan sai yake karɓar kuɗin a gurinka yake biyan banki da shi da kuɗinka zai karɓi kuɗin ya biya banki kuma a ƙarshe gidan nasa ne shi yana zaune kawai abin da yasa kawai iya mallakar gida saboda kai baka cin lon inda kana cin lon da gidan ba zai zama nashi ba kenan kai ma ka je banki ka karɓo sai ka gina sai ka biya a hankali to da suka karanta musu irin matsalolin sai kira malamai irin suka ce to duk wanda suka samu hali masu irin wannan ya halatta su karba saboda su magance matsalar da suke ciki da aka yi ma idan kana da matsala ba a rubuta ta irin wannan a tambaya ga magari ko sai ka samu malamin da ka aminta da shi ka yarda ka karanta mashi matsalolin tsakani da Allah sai kalla ya halatta ko bai halatta ba ko sai zamanto an baka halacci min babu darura idan larurar ta kai kenan wallahu ta'ala alam da haka ba baka an ba fani na'am mala akwai wani laifi idan mutum ya zauna a makabarta yayin da aka raka gawa eh laifin shine idan ya zauna akan kabari idan mutum ya zauna akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ya zauna ne akan garwashin wuta in mutum ya zauna akan kabari amma idan ba wannan ba lokacin da masu haka suke hakan kabari so ake mutane da zamanto suna tsugunna ko suna zazzaune amma ba akan kabari ba sannan mai nasiha kuma sai ya nasiha a daidai wannan lokacin kamar da aka yi a rasuwar malam Husaini Allah ji kanshi ya gafarta mashi ko masu haka suna haka mai jawabi a lokacin ake so yi jawabi duk wanda ba haka ba yake so ake yi shiru sai saurari wannan wa'azin ana gama binne mutum kawai miƙewa za a yi ba sai an yi umarni ba istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu ana miƙewa kawai kuwa sai ce Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbithu ba sai wani ya jagorance ku ba kowa ya iya kayar da zai iya minti goma za ka iya yi ka tafi minti ashirin za ka yi yi ka tafi minti talatin za ka yi yi ka tafi babanka ne an binne hitin bayan sallah asubahi zauna har sallah azhar kana Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu maza wanda zai ce maka baka yi addu'a ba Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin malam tambaya ta ita ce zaka ga mutane a masallaci kafin liman ya zo suna surutu sun bai da masallaci kamar kasuwa sai wannan ya zolayi wannan wancan ya zolayi wannan haka kuma idan an idar da sallah ma haka to me hukuncin masu yin wannan Allah ya ja zamanin malam amin ina da zamani ne na'am a takaice dai bai dace mutum yake surutu a masallaci ba idan ba surutun da ya zamanto na dole ba ko surutun da ya zamanto na ilimi ana gaisawa a masallaci idan an shigo ana gaisawa a masallaci idan za a fita idan irin wannan ne da tambayar da take bata sa hakara ta karya baya gurin aiki ya kaza ya waye wannan babu laifi a cikin shi masallaci a ce ba dole ya zamanto kamar a magaban mala'ikan mutuwa kake ba a yin haka din gaskiya Allah ya samu dace Allah mai da malam gida lafiya amin malam ina yin azumi sai na ga jini a watan Ramadan kuma idan ya zo yakan yi kwana uku to sai ya zarce kwana hudu a rana hudun sai na yi wanka na yi sallah ta magariba da isha'i washe gari ran kwana na biyar sai na tashi da azumi to da safa sai na ga jini kuma baya kama da na period sai na yi tsarki na ci gaba da azumi na to mala yanzu sai na rama azumin ko kuma shi kenan a da kan kikin amsa jinin da ya zo bai yi kama da na al'adar ki ba shi kenan ba jinin al'ada ba ne jini ne na istihaba hiba jinin istihaba baya hana azumi idan an yi kuma ba a ramawa wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi amin malam mecece mace ce tana da ciki kuma sai mijinta ya mutu to mala idan ta haihu ta idda ko kuma za ta karasa kwanakin iddarta nawa ne kwanakin iddarta take mai tambayar a daga ran da ta haihu daga ran ina ga idda ta kare ko wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahunna masu ciki Allah madaukakin sarki yace ajalin su kwanakin su sune su sauke abin da yake cikin cikin su da aka jiya mijinki ya mutu kika aihu a yau a yau kin fita daga cikin auren shi kin fita daga cikin iddarsa a gobe a iya daura miki aure ke ki yi bikin suna a gidan sabon angonki assalamu alaikum in kuma a gidan mijinki zaki tare ma a bikin suna da sabon ango a gida eh ya za a yi haka zainul abidin ya faɗa duk mai kokarin gina gida mai kokarin ya kece a gida haka ya faɗa a wata wakarsa ta zuhudu da iko ya ce ana nan ana nan matarka wani za ta aura ta kawo gidanka a kan gadanka kuma ɗan da ka haifa da cikinka hi zai zamanto yaron gidan ba tare da an ba shi ko kwabo ba ya ce wa sayyara ta abdi waladan lahu a abdan lahu bila samani a cikin gidanka a ɗakinka a kan gadanka kuma ɗanka hi ne zai je sayo coca cola da lemo da waye ajiye ya fita Allah rufa asiri ya halatta dai a takaice tana aihuwa dai ta fita daga iddarta malam dan Allah ina so a yi wa dan uwana nasiha to tofa to ita dai abin da take cewa a wa dan uwanta nasiha yar uwarta ba ta da lafiya ko yar wasu da shi da ita ba ta da lafiya an ji asibiti an gwada babu abin da yake damunta sai wasu suka ce iska ce shi kuma ya ɗauko bukanya domin ta yi wa yarinyar magani don allah malam ai mai nasiha da ya ɗauko buka alama ce ta addininsa ya fara tambal tambal ko ɗaukowar da ya kawai daga ran nan ya yi asalar sarrasa ta kwana arba'in ɗauko hidin in ku ka yadda da shi akan abin da ya faɗa to ka kafir cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zuwa gurin sai na batar da bata sallar kwana 40 yadda da abin da zai faɗa na barar ma da addinin musulunci da haka abin da ya fi dacewa shine abu hanyoyin da suka dace na addinin musulunci a nema mata magani a mata rukuya rukuya irin ta malaman addini rukuya irin ta sunna su ma ɗan rukuyoyi na zamani yanzu sun shigo da bidiyoyi da take kama da ita ma rukuya ta bokaye a yi rukuya bisa ta sunna kawai a yi masa addu'a a karanta masa alkur'ani a roƙi ubangiji ya bashi sauki in ya bashi sauki yake nan bai bashi ba a sake jarrabawa ce ta ubangiji ko ya karɓi saukin ko karfa sauki din kar a takura a ce dole sai aljani yayi magana an tambaye shi waye turo ka me kake yi da kai da waye kirawa ne duk wannan aurin a wuce su Allah samu dace malam menene hukuncin sayan shinkafar yan albahi shi dan albahin ko kai idan ɗan albahi ya karɓo shinkafa ta lon kuma sai ya saida maka ta sayu menene a hukuncin aiki a ƙungiyar da take bayar da rancen kuɗi amma lokacin da za ka biya rancen za ka yi mata kuma za a biya shi kuɗin ruwa kuma zai ci kuɗin ruwa amma suna bayanin cewa ƙarin da ake musu da shi suke biyan ma'aikatansu da kuma shine suke sayan kayan aiki da kuma biyan kuɗin mota yayin da za su karɓo kuɗin rancen da suka bada to na amsa ne tun kan je karhe ko idan akwai maslaha misali mutum zai baka rance amma za a maka wasu hidin dumu a kan rancen sai aka ce ba da kuɗi kaza dan ya biya kuɗin wani hidin dumu kuɗin mota da za a karɓo a guri kaza in ka ba da kuɗi za a tura banki banki za su caji kaza sai zama to an maka charges daidai da abin da zai irin waɗannan abubuwan ina ga zai iya faɗo a babin maslaha wallahu ta'ala a'lam amma dai shi ma na da buƙatar a tattauna a gane komai kafin a bada hukunci a kai shi wallahu ta'ala a'lam duk lokacin da mutane suke da tambaya wacce take tana da ɗan sarƙaƙiya babu laifi mutum ya zo a gaba da gaba a zauna da shi a baje matsala a mai tambayoyin da za a masa nan an samu shi tambayar wani lokaci irin wani ansa tambayar ta kai tsaye gaskiya baya amsa matsalar ba dole akwai abin da sai an ji an san meye matsayinsa sannan za a iya ba da ansa a kan shi inda guntun shubuha aka baka ansa har yanzu an sarka tana nan akan shubuha wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin